إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
Yes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا أوكو قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبولا لأليه da arba'in da shidda wanda ya dace da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba a da tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratu sajida jiya mun tsaya daidai magana Allah subhanahu wa ta'ala ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سألنا تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ta lalace inna rabbaka lalle mahaliccinka ya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yafsilu bainahum shine zai yi hukunci a tsakaninsu yawm alqiyamati a ranar alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abinda suka zamanto suna yin sabani a cikin shi na aƙidu na ayyuka wannan aƙida mai kyau ce abinda ka rike kaza mai kyau ne abinda ka yarda da shi mai kyau ne wannan ya ce ya mummuna ne wannan ya ce yana da ɗan kyau wannan ya ce kyakkyawa ne haka ma ayyukan mu gaba ɗaya wanda muke ta saɓani a tsakaninsu wannan ya ce wannan aiki bai yi ba wannan ya ce daidai ne wannan ya ce ba daidai ba ne duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya duk rigingimin da muke yi to akwai ranar kawo su, akwai ranar alkiyama ranar da Allah subhanahu wataala zai raba garnama gaba daya tsakanin Allah zai kawo ƙarshen duk wata cacce kuce da ke faruwa tsakanin bayan Allah amma a duniya ma ana gane mai gaskiya amma shi wanda bai yarda da cewa ba kan gaskiya yake ba kada ba abin da zai amfani shi sai dai irin ranar alkiyama din zai gane cewa lalle baya da gaskiya to da haka Allah subhanahu wataala shine wanda zai hukunci wurare da yawa Allah subhanahu wataala yana faɗi cewa shi ke hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka zamanto suna sabani a cikin shi saboda haka Allah subhanahu wataala cikin wannan aya yana nuna girman ikon shi duk taron mutane gaba daya duk taron mutane ranar alkiyama Allah zai bayyana mai gaskiya cikinsu da kuma mai ƙarya. Zai bayyana wanda yake kan daidai, zai bayyana wanda yake kan kuskure. Duk taron nan namu, Allah ta'ala ya san waye bauta mai daidai, waye bauta mai ba daidai ba. Waye yarda da Allah daidai, waye yarda da Allah ba daidai ba. Allah ta'ala ya san kowa. Allah ya shirye da mu. Allah ya ce, "Awalam yahdi lahum." أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون Allah ta'ala ya ce awalam yahdi lahum shin bai zama shirya ga waɗancan mutanen masu ƙaryata annabawa da manzanni ba na abinda Allah subhanahu wata'ala wato yace kam halakna min qablihi so nawa muka halakar gabanin su min alqurun na ainihi al'ummomi ma'ana halakar wadda muka yi ma al'ummomin da suka gabace su bai isa wa'azi gare su ba a gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ko to halakar wadda muka yi ba waɗancan al'ummomi da waɗanda suka shuɗe bai zamanto shirya gare su ba su ma waɗancan al'ummomi da Allah ya halakar ƙaryata manzanni da annabawa suka yi sun saba ma annabawa da manzanni cikin dukkanin abin da annabawa da manzanni suka zo masu da shi suka ki yarda da shi na hanyoyi na Allah subhanahu wataala waɗanda suke mikakin hanyoyi ne saboda haka gaba ɗaya Allah ya halaka su babu wani ragowa cikinsu babu wani saura babu abin da ya rage cikin su kamar yadda Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin ko kaga wani wanda ya saura a cikin su akwai sauran mutanen firawuna akwai sauran samudawa ko adawa duk babu su to Allah ya ce tunda sun zo su ma sun rayu kamar mu a duniya sun yi irin rayuwar da muka yi sun ci sun sha sun yi auratayya sun yi harkoki sun yi samayya sun yi komi amma Allah ya halakar da su kan halakarwar da Allah ya masu ku ta isa wazi gare mu ba ya kamata duk wata shiririta da muke mubarta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala wata aya Allah ya ce hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza Allah ya ce shin ko kana jin motsin wani daga cikin su ko kana jin tahiyar wani a cikin su ba ba motsi ba tahiyar kowa sun riga sun wuce kamar ba a yi su ba da haka Allah ta'ala ya ce yamshu na fi masakini suna tafiya a cikin gidajensu mana waɗannan masu ƙaryata annabawan Allah da manzannin Allah ga su suna tafiya a cikin gidajen waɗancan waɗanda suka ƙaryata waɗanda Allah ya halakar da su ba su garin kowa cikin wanda suka yi zama gidan waɗanda suka gina waɗannan gidajen ba kowa cikin su da sun tafi gidajen sun koma kan gaye sun tafi sun bar su ta Allah ya zama fi hako kamar ba su zauna a cikin waɗannan gidajen ba kai ka ce ba taɓa zama wurin ba ba alama ba kuma kowa wurin sai gidajen kawai kuma ga gidajen ƙayatattu gidajen masu kyau in ka shiga sai dai kai ta ganin yana sai dai kai ta ganin beraye kai ta ganin gabiyoyi kai ta ganin kwari iri iri cikin suna yau kuma an yi zama wurin an yi harkoki an yi kasuwanci an yi mulki an yi komi irin wanda dan adam yake ba sun zo kamar an yi ruwan dauki da Allah ya zanna fiha kamar dai ba su zauna a cikin ta ba wata ya Allah ce fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu waɗancan da kuke gani Allah ya ce gidajensu ne ga sunan babu kowa kan gaye ne me yasa Allah ya masa haka saboda zaluncin da suka yi sun yi abin da ba daidai ba wata ya Allah subhanahu wataala ya ce wa kayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'aqqalatin wa qasrin mashid Allah ta'ala ya ce so nawa daga waɗansu al'ummomi da garuruwarsu muka halakar da su saboda suna azzalimai to gidajen ga sunan wofintacci babu kowa ciki da kayan moriyar rayuwarsu da yawa daga sunan ga rijiyoyinsu nan ga gonakinsu nan ga ɗarakinsu nan ga wuraren kasuwancinsu nan da gidaje manya-manya amma babu kowa ciki Allah ya ce ya falam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha shin dan mi su waɗannan da suke kare ta kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mi ba su yi yawo a cikin ƙasa ba zaman to suna da zukatan da za su gane rayuwa da su ko kuma kunnuwan da za su ji da su ai na la ta'mal absar Allah ya ce domin ganne ba su makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata waɗanda suke cikin kirazan mutane su ne suke makamcewa to saboda haka kenan Allah ya baka idanu ne dan su zanki kai ma zuciyarka sakon abin da ka gani kuma kai nadama jikin kai sun yi gaba da shi amfanin idanun kenan idan za ka ga abin wa'azi ba za ka wa'azta ba to idanunka ba su da amfani ka zama walau a'yunul la yusiruna biha suna da idanu ba su gani da su to haka Allah subhanahu wataala anan wuri yake ba mu labari cewa walam ya'lamu kama lakna min qablihim min alqawli yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat a cikin suratu taha Allah ce afalam yahdi lahum maimakin awalam afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum maimakin kama ahlakna min can babu min qablahum ne kawai min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulil nuha Allah ya ce shin bai zama shari'a gare su ba al'ummomi da yawa muka halakar da su su kuma waɗannan da suke ƙoƙarin ƙareta annabi sallallahu alaihi wasallam ga su suna ta tafiya cikin gidajen waɗannan al'ummomin da muka halakar da su bai zama wazi gare su ba suna son gidajen su koma irin gidajen waɗancan su ma gidajen su zamanto kan gayi babu kowa ciki da su da iyalansu da komi nasu da dukiyar nasu duka Allah ya tafi da su su ma suna son haka Allah ya ce inna bi dhalika laayatin li ulil nuha lalle a cikin wannan abin da Allah yake ba al'ummomi a zo a share kuma ko ba ma bari magana waɗancan al'ummomi ba ko a nan nan garinku kuma kowane gari akwai wannan akwai wasu wurare da za ka ga an yi kwashi ba daɗi wurin an yi hada-hada an yi harakoki amma yawan ka zo ka iske kowa babu wurin ya isa ya zama wazi gare ka duniya ba wurin zama ba ce wurare da yawa suna nan garin an yi harakoki na arziki an yi samayya an samu kuɗi wurin kullum za ya baka ko ƙarfe hudu na dare kaje sai ka iske wani wurin yanzu cik kowane lokaci in ka zo ba ka iske ba wani ma haka ce mai an yi wasu abubuwa wurin sai ce a ba dai nan ba sau da ba alama ko guda kama an yi ruwan dauki suna da yawa nan garin ba duka wannan aya ce Allah yake nuna mu cewa duniya ba wurin zama ba ce ya kamata mu shirya mata da haka Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la ayatin lalle a cikin wannan akwai alamomi na kudurin Allah subhanahu wataala da ikon Allah da iyawan Allah da cewa babu wani abu da ya gagari Allah akwai alamar da take nuna cewa Allah shine mai karfi Allah shine magowayi Allah shine mai yadda ya so da bayan shi inda ga su waɗannan mutane manya ne masu mulki ne masu sarauta masu ƙarfi da sojoji da dukiyoyi da manya-manyan gidajensu amma duka Allah ya share su gaba daya wannan ba yana nuna ikon Allah ba Allah ya ce afala yasma'un shin su waɗannan da suke karyata ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin ba su jin abin da ake gaya musu ne ko kai kadai ma in ka tsaya ka aje hankalinka sai ka ga waɗanda kuka taso tare da su kuka yi wata rayuwa can wasu shekaru da suka wuce yawan karewa sai ka duba su nan dukkan rabu ko ba ka bane sai da yau waɗanda kake rayuwa da su wasu sabon mutane ne ba wata duniya kenan ita duniya tsayarta kenan waɗanda ka saba da su ba da su za ka dawwama ba a gama a rabu a gama a rabu a gama a rabu a gama a rabu a gama a rabu har kai ma ka kai ba ka gamuwa da kowa kai ma ka ta heka in ka ribi tasowarka daga shekarar ka biyar zawa shekarunka na yanzu ka yi zama da abokai iri-iri kuma kun yi zama da mutane kala-kala duk ba su na yanzu yanzu waɗanda ke yanzu ɗin kuma akwai gaba ba ƙari ba na yanzu ɗin ma rabuwa za kai da su kuma kama wasu ta alama ce Allah yake maka cewa kamar rike duniya wurin zama ba wurin zama ba ce duniya wurin wacewa ce a gamu sa'an nan kuma a rabu kuma a game da wasu sai an kai ba za a ƙara gamuwa da kowa sai ranar alkiyama Allah ya sa mu kare da duniya lafiya sai Allah ta'ala ya ce awalam yarau أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم afala yubsirun Allah ta'ala ce awalam yarau shin su ba su gani ba so da suke karyatawa ba ba su ga cewa an na lalle mu na suƙun ma'a muna koro ruwa korowa da kasa ana gargada dabbobi a koro su ko mutane ko a turo wani abu haka Allah yake ba ruwa muna tunkuɗo ruwa muna koro su ilal ardil jurzi ya zuwa ƙasa wadda take busasshiya busassar ƙasa shine jurz wa inna la ja'iluna ma'aliya sa'idan jurza Allah ya ce lalle mu masu sanya abin da ke kan doron ƙasa ne fili ne busasshe kom babu komai a kan shi na lema to ilal ardil jurzi ya zuwa ƙasa wadda take busasshiya ita ce wadda Allah yake bayani baladin mayyit wa suqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur sai mu kora ruwan ya zuwa ƙasar da take matatta idan muka koro ya zuwa ƙasar da take matatta sai mu rayar da ƙasar bayan ta mutu Allah ya ce to kamar yadda muka raya ƙasa da ruwa haka kuma za mu raya kuma tada ku ranar alkiyama أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز الله تعالى أنا ولم ينا بين توسيش جهلتا da kuma kyautata da yake ba halitta a wurin aiko masu ruwa da yake yi ko dai daga sama ko kuma daga ƙasa ko dai ruwan sama ko kuma ruwan ƙasa haka ne ko Allah yana turo mana ruwa daga sama kuma yana turo mana su daga ƙasa ƙasa ta hanyar ambaliya ko ba haka ba ta hanyar wanka wanda gulbi yake yi duk ruwan da ake inda gulbi bai wanka ba to waɗannan wadamin waɗannan gonakin ruwan sama bai isa su taimakon Allah sai ya sa gulbi ya wanka wannan wankawa ita ma wata korowa ce ta Allah subhanahu wataala ko ba haka ba shekar zaka ga wata shekara an yi ruwa sosai amma sai ka ji an ce bana ba a tabi saboda mi saboda gulbi bai wanka ba ga ruwan sama an samu amma Allah ta'ala bai tsaye da gulbin ya cika ya batse ba har ya wanka gefen shi ba to wannan wankawa ita ma wata korowa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da koramu ke daukowa gulabe suke daukowa su wanka su ko kuma ruwan da ke gangarowa daga saman duwatsu ya zuwa kasar da take bukata ga wannan ruwan a cikin lokacin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ilal ardil jurus ya zuwa ƙasa wadda take busasshiya ita ce ƙasar da babu ciro a kanta babu shuka a kanta busassar ƙasa kamar yanzu yadda daji yake yadda ainihin jigawoyi suke da sun bushe dama su suna rayuwa ne da ruwan sama wadabu kuma suna rayuwa ne da ruwan rijiya da kuma ruwan tankuna da da gulaban da ke gefen su ko kalmar jurus so bi ta zo cikin qur'ani nan wurin da kuma cikin suratul kaf yake nan wasu malamai suka ce aljurz din nan ana nufin ƙasar misra awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-jurz zuwa da ƙasar misra ita ce ƙasa busassa domin ita ƙasar misra kamar yadda malaman tafsiri suke ba da labari wato tana da wani abin al'ajabi ba samun ruwan sama amma ruwan kasan da ake yi kuma daga nesa su ne suke gangarowa su wanke musu dazukansu gaba daya wani ikon Allah ruwan saman wasu kasashe su ne in suka cika can suka bace sai su bado cikin kuma kasashen misra idan gulbin misira ya cika kuma sai ya watsa magonaki gaba daya shike nan wannan watsa da aka sai sai noma sai samu amfanin noma ka taba jin suna yunwa eh ba ka taba jin suna yunwa ba ka taba jin su suna suna gudun hijira ba ko ba haka ba ba ka taba jin suna cirani ba akwai talakawa a cikinsu amma ba irin namu ba ne za ka gansu ƙasar saudiya suna tuki suna gadi amma gadi ba irin naka ba ba sauriya babu mai gadi maka ganin mai gadin gida ko mai gadin otal ko ma'aikata babu sai dai wanda yake wurin shigowa ma'aikata ba gadi ne yake ba da telefon wurin shi da komi yana shan sanyi ka gaba mai gadi ba ne za a kira shi ya ɗauka a gaba mai gadi ba ne ko kuma direbobi almuhimmu da wasu malamai sun ce a Allah ta'ala yana maganan ƙasar nan busassa da ƙasar misra ba wai ta kada yake nufi ba amma kama abin yana kama da irin abin da yake kama da nata wato kogin nilu wanda ke ƙasar habasha shi ne in aka yi ruwan sama ya cika ya cika ya cika ya bace da sai ya bado shi ne wanda yake gangarowa sudan ya wuce misra shi ne wanda har yanzu suke ta rigima a kan shi to in ya zo ya wanka yana wanke gonakinsu ne gaba daya haka malaman tafsiri suka ce suka ce saboda kasar misira kasa ce mai tafshi in aka in ana yawan mata ruwan sama gidajen ta ba da zubiya za su ba ta jimirin mi ba ta jimirin ruwan sama to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya koro mata ruwan kogin Nilu kogin Nilu kogi ne mai dadin ruwa babu ruwa mai daɗi a duniya kamar shi cikin ruwayen da Allah ya na duniya babu ruwa mai daɗi kamar kogin Nilo to saboda haka idan ruwan ya gangaro shi ne duk sai ya maki ƙasashen Misra ƙasashe ne masu wato ƙasa kamar mai ƙasa kanwa ƙasa mai yashi tana buƙatar zuwa ga wannan ruwan da kuma lakar da hada laka ruwan ke tahowa laka ikon Allah kawai a kwaso masu kamar shara ce ake kwasowa sai a watsa masu cikin garinsu a cikin gonakinsu yake sai gonakinsu jika sai manoma su shiga noma da kuma a samu amfani mai yawa a samu alkama a samu masara a samu hatsi a samu dawa a samu shinkafa duk suna da su duk abin da suke noma din nan ya ishe su ba sai an kawo musu daga waje ba tsakanin kenan wannan yana nuna hikima Allah subhanahu wataala mai kyauta mai baiwa Allah subhanahu wataala wanda kowa za ya bar shahara abada kuma kogin nan tsohon tarihi gare shi malaman tarihi na bada labari cewa lokacin da aka ci misra da yaƙi a zamanin sayyidina umar dan khattab a lokacin nan ne musulunci ya shiga ƙasar misra gadan-gadan ta zamanto shugabanta mataimaki duk shugabannin ƙasar gaba ɗaya musulmi ne a zamanin sayid na umar aka yi haka to mutanen sai suka zo ma sayid na umar a abin nan amur bin al'as sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine gwamna na ƙasar misra a wannan lokaci suka kawo mai kuka cewa wannan kogin namu yana da wata al'ada wadda baya gudu a cikinta sai da wannan al'ada. Aburbin Hausa ya ce masu irin al'ada ce wannan suka ce al'ada yadda take duk shekara idan wannan wata da muke ciki suka gaya mai wani wata da suka ciki suka ce idan ya kai goma sha biyu gare shi to muna tahowa da wata yarinya yarinya matashiya budurwa da bata taba yin aure ba a tsakanin uwayenta za mu zo wurinsu mu roƙe su mu yi ta roƙonsu har sai sun yarda su ba mu ita ka sai mu sanya mata kayan ado mu sanya mata kayan kwalliya masu kyau ce ta ci ado ta yi komi sai mu kai ta bakin kogin sai mu tilla shi kenan da an yi haka sai ka ga kogin ya tashi ta yi tsari kenan suka ce mu haka muke yi don haka wannan wata ma suna sabon musulunta sun yarda sun musulunta amma suke tambayi sayin na umar ta sayin na abdullahi bin amur abu bin la'as sai ce masa a wannan musulunci ba yi tun da an musulunta ya ce masa ayi an da islam ya jubbu ma kabla musulunci yana rugurguje da abin da ke gabanin shi sai suka ce to shi kenan suka zanna wannan wata ya zo ya kare ruwa ba su nutsa shiru har sai da suka yi yunkurin cewa ma bari su bar garin inda ba ruwa bari su tahe su su bar garin sai gwamnan sai ce masa a ku kira bari in rubuta ma amirul mu'minina in ba shi labarin wannan labari domin in bi ba ga wani irin sako zai mai domin sai ya rubuta mai cewa gashi gashi gashi gashi waɗannan mutane da sabon musulunta nan ga irin koken da suka yi amma na hana su sai sai na umar ya ce to sai rubuto mai wasiƙa sai na umar ya maido mai wasiƙa cewa ga wasiƙa nan na maido ma cikin wasiƙa akwai wata kart kadiba ta an kadiba cikin karta din zaka ga abin da na ci idan kadiba karta din to shefa ta cikin ruwa shike nan lokacin da wasiƙa ta zo ya buɗa ya karanta sai ya ga sai na umar ya ce wannan wasiƙa ce daga abdullahi Umar ɗan Khattab Amirul Mu'minin. Ya zuwa kogin Nilu, ba zuwa gwamnan jihar, zuwa kogin, kogin da aka yi ma wasiƙa. Sai na mara ce, amma ba bayan haka, bayan naka lalle kai kogi in kunta tajiri min ƙibalika, in ka kasance kana gudu ne kai da kanka, bala tajiri. to dama ba za ka iya ba in dai da kankani ba ka iya wa wa in kana Allah al-wahid al-qahhar huwa alladhi yujrika idan kuma Allah ta'ala makadaici mai karfi ya kasance shine yake tafiya da kai wa nas'alullah an yujriyaka to muna roƙon Allah ya gudanar da kai yana karanta wannan wasiƙa sai ya doke ta sai tillata cikin ruwan suna tashi da sai kawai sai suka ga kamar an yi ambaliya ruwa ko ina ga sanan sun maki duk sun gebe ya ko ina sai haka Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshe wannan muguwar sunna ta su wannan muguwar al'adar ta su har zuwa yau tun da aka yi wannan abu har zuwa yau shikenan ba ƙarhin tauhidi ƙarhin sanin Allah ke yana da tabbas haka abin yake ko kai kana iyawa in kana da wannan tabbas ko ba haka ba sai an tara da shi wadda ai ba ya da wahala sai kana da yaƙini irin nasu magana ma suke ma abin nan magana suke ma jami'u abin da yake sandarin riba yi shi amma sai su mai magana kuma yake saboda suna gama shi da wanda ya halice shi sai da Umar yana cikin Madina ba an je wurin yaki ba wata kasa daga cikin masallaci yake ce ma jagoran yaki aljabal kuma yi shi yace ka bace bayan dutse ya ji shi kawai sai ya ji an mai magana sai da ya zo Madina shi ma Umar dan yayi ba dan ya san ina ake ba kawai Allah ne ya bashi damar ya faɗi wannan kuma Allah ya ji yadda shi wancan tsakaninsu dububuwan kiluluwa ne ba mahaifiyar ya sariya tarjabal sariya sunan jagoran yakin kenan kumandan yakin ya ce ka nufi duwatsu kawai mutanen sai ya fake da duwatsu ya ce mayakan shi duk dawo na ji wani ya ce mana mu koma bayan duwatsu kuma aka koma bayan duwatsun aka ci nasara ka gyara alaƙa ka da Allah duk wanda ya gyara alaka shi da Allah to ya gyara abincin shi kowa gyara ya sani in ji dan ƙwaro ba wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa nukhriju bihi zar'an da ruwan nan ne muke fitar da shuka ma'ana da mafarin ruwa muke fitar da shuka ta kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wanda dabbobinsu da kuma su da kansu suke ci daga wannan shuka din ko ba haka ba a yi shubka ta ci ko ta masara ko ta abin nan mu samu kwayoyin mu surba su mu nika su mu maida su gari ko mu yi kunu ko mu yi koko ko mu yi abinci ko mu yi tuwo ko mu yi tsaki ko mu yi dambu ko dissa kuma abawa amma ba sashe ciyawa fa a ba su duk sakamakon ruwan sama Allah ya ce afala yubsirun mutane ba su gani ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce falyanzuril insanu ila qawami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum Allah ce mutum ya duba ya ga abincin shi ka diba abincin da kake ci shinkafa an kasa ta gaba ka kalle ta da kyau kayan ta zo a dawa ma ita ka sa ta gaba da biya da komi sai da ta ɗauki wajen wata shida ko biyar sa'an ta zo cikin kwanan ka sai da ta biyo wurare da yawa wani ya dauke ta a matsayin iri ya shuka ta wani ya zo matsayin ta hito ya yi noman farko ya yi cira wani ya dauke ta matsayi na biyu ya zo ya tishi ko ba haka ba ta girma ta hau kara kwayar ta tannina ta yi kwari aka zo aka girbe wadda waɗanda suka wancan aikin watakila ba su ke wannan ba aka zo masu sussuka kaga da masu masu sussuka ma daban masu sussuka dama ba su ke cira ba ba su ke noma ba ba su ke tishi ba galibi to sa'annan kuma idan suka sussuke ba su za su cika buhuwa ba wasu za su zo su cika buhuwan da ake binnan sannan masu ɗauka kuma su yi mangaza da shi ko a yi birni da shi su ma kaga daban da wanda zai zo ya kasa kahin ya zo ga hannunka sai da ya ɗauki waɗannan watannin sai ka gode ma Allah Allah ya ce inna ko anna sababna alma sabba lalle mu mun zubo ruwa daga sama zubowa thumma shaqaqana al-ardha shaqqa sa'annan muka tsage kasa tsagewa ta bude ruwan ya shiga cikin ta ya kwanta har ya hau sama ba ambatna fiya habba sai muka tsiro kwaya a cikin ta kwayar da mutane suka shuka sai Allah ya tsiro da ita kadiba kaga ikon Allah kwaya ce zaka shukawa amma ba ita za ta hitawa ba kai tsaye shuka za ta hitawa kai kwayoyi ka zo ka binne na masara ko na hatsi ko na dawa ko na wake amma sai ka shuka ci ikon Allah kenan a fara'aitun ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ta'ala ya ce ku bada labarin shukar da kuke yi kuke hiddota ko ko mu ne law na sha'u la ja'alnahu qutama wa qaltum tafakkahuna inna la mughramuna bal nahnu mahrumun ikon Allah kenan tsara ka mutum ya gode ma Allah ya san duka Allah fa yana yi saboda kai ne duk waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala yana yin su ne saboda amfanin ka saboda ka samu natsuwa da kwanciyar hankali ka bauta ma Allah ka tsaya ka kadaita Allah ka dayanta shi da bauta shi yasa Allah yake ta maka wannan abin ka diba irin hidimar da yake maka wanda galibi bai cika yi ma wata halitta ba kamar kai dan adam Allah subhanahu wataala yana ji da shi komai na shi su dabbobi ta gaba su da shuka ta hito su sun samu abinci sai ko ba yarda ka ci wannan ba to da an karrama ka abincinka sai an surba shi abincinka sai an nika maka surba sai an wanki sannan a koma kuma a yi wata wahala fi da dan adam dama Allah ce laqad khalaqnal insana fi kabad wahala dan adam akwai wahala su dabbobi kaga su ita wahala ita ce girmamawa gare ka su dabbobi kaga ba ba ruwansu da wannan wahala su daga buhu sai tukunya kawai ba ruwansu da ya hito kawai ya zama abinci sai kuma yanzu ga shinkawa gidanka in ba kowa gidan ba ta dahuwa sai dai ka tsewa shi ita kuma yanzu akwai yayin ta shigo dajin ka ta ga buhun shinkawa guda ka kawai dole kanta za ta yi kawai da kwashe albarka ta ta yadda kawai amma kai ba yayyewa sai an dawo ruwan zafi sai sun taso sannan ita ma shinkawa a wanke ta sannan a zuba kuma a zura idanu ana kallo shi za ta dakuwa akalla ba ta minti talatin sannan kuma ba za ka ci ta haka nan ba sai ka nemo gishiri sai ka nemo tanka sai ka nemo aran maji sai ka nemo dan mai wannan an yi da gauga kenan in ba ka ba sai an yi miya ta ma miyan kaga da wadda sai ta dauke wajen minti 40 ko 45 ta damu dai kana so ka ci ta da kyawu wani ka sa mata nama ba ga dole ka so nama ya dahu ya rugurguje ya taushi awa biyu din nan sai ka yi ta sannan in za ka can abinci ta mata a gaida su kuna kokari bayan Allah zarar da Allah ya gama ka da irin wahalar da suke yi ka gane lalle mata a jinjina masu ka shiga nan ka shiga sai rada Allah ya raka da abu ka ka kasa zama wuri guda kamar mara gaskiya ka shiga ka hita ka zanna ka ka tuna wani abu ka tashi ka ɗauko wannan ka ka ce ashe da ma haka suke ko ba ya daɗi ƙarshen ka dawa hana sai ka kare ta kuma ka tashi ka tsaye ka ce bari ma ka ɗauki kwano ka sau wani ko almajiri ka ba baya sa amma kuma baka taba gode masu ba to da wanda baya gode ma Allah bai gode ma mutane bai gode ma Allah baka taba godiya ba suna maka dawainiya iri iri wata mace ma duk to hala in ta kare hukunci ba ta sai sai sai ka zo ka ji sannan ta ci tana son abun amma saboda kai aka mashi ba ta taba ga nama miyanta na gudawa wata so ta taba so take sai ka zo gaban ka ta raba ta baka naka ta dauki nata amma ba godiya Allah ya kiyaye da haka dai kenan Allah subhanahu wataala yana yi mana nemomi masu tarin yawa Allah ya ce a fala ibsirun ba su ganin abin da muke masu ya kamata su ga abin da muke masu yi imani da mu سأل تعالى ويقولون متى هذا الفتح ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Allah ta'ala ya ce wa yaquluna kuma sai suna cewa mata hadal fathu yaushe ne wannan cin nasara zai kasancewa al fathu ana ana nabin cin nasara inna fatahna laka fathan mubina mun baka cin nasara cin nasara bayyananne فافتح بيننا وبينهم فتحا ونجني وأمي من المؤمنين أو تن نصر أكي مغانا كنا سنة سوى يوجدانك تنصر أكم يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كما يندك جغنين سوى kana da wani lokaci a kanmu wanda za ka ɗauki fansa a kanmu ka rama abin da muka yi maka domin shi ne wannan rana muna ganin ka da kai da abokanka sahabbanka har yanzu boye kuke har yanzu tsoro kuke ji har yanzu ba ku da ɗaukaka ba ku da daraja to shi ne za ku cin nasara a kanmu sai Allah ta'ala ya ce qul yawmal fath ka gaya musu cewa lalle ranar cin nasara idan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da azabar shi da fushin shi da azabar shi a gare ku nan duniya ko lahira to la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum ba zai amfani waɗanda suka kafarta ba imanin su kaga ana maganan lahira kenan ko ba duniya ba domin a duniya idan aka zo wurin yaƙi inda duniya ake magana cin nasara irin na duniya aka zo wurin yaƙi kafir ya ce ya yi imani shi kenan sai a kyale shi to amma da ana maganan la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum rana ce wadda kafirai imanin su ko sun ce sun yi imani imanin ba zai amfane su ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce balan ma ja'atun rusuluhum bil bayyinati fari'u bima indahum min al ilmi wa haqqa bihim ma kanu bi yastajib balan ma ra'u basana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin lokacin da suka hango azaban mu sai suka ce mun yi imani da Allah subhanahu wataala shi kare mun kafarta da abin da muke shirka da shi Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma wa'u ba'sana imanin su bai kasance na amfanin su ba yayin da suka ga azaban sunnatullahi allati qad khalat bi ibadi wannan ita ce sunnan Allah da ta riga ta shude cikin bayan Allah wa khasira hunalika al-kafirun a nan wurin kafirai sun hallaka Allah ya raba mu da hallaka wasu kuma malamai suna ganin cewa aya tana magana ne akan budin makka budin makka kuma kaga mutane da yawa a cikin budin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo zirin su da yawa daga cikin waɗanda aka daure aka kama su manzo Allah ya sake su da yawa kuma nan suka yi imani kuma imanin ya amfane su ko ba haka ba mutane da yawa kusan mutum dubu biyu manzo Allah da ya sake su manzo Allah ya ce izhabu fa antum tulaqa ku tafi an saki kowa baya nan sallallahu alaihi wasallama ya kwashi ke ya sa an kwashi ke duk gumakan da ke cikin Kaaba manzo Allah ya tsaye bakin kofar Kaaba yace ya ku mutanen Makka kun san ni suka ce mun san ka muna Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam mai girma dan mai girma dan mai girma gidan ku duk manyan mutane ne manzo Allah ya ce to tunda kun san ni shikenan Allah
yau zan gaya maku abin da ɗan uwana annabi Yusuf ya gaya ma yan uwan shi la tasriba alaikum al ba zargi yawa kanku yau ba za a yi tone tone ba ba zan ce ba ku kuka hidda ni daga makka ba ku kore ni na ce madina ku kuka yi mana kaza kuka hana ni sallah kuka hana ni wa'azi kuka hana ni karatun qur'ani suna kan kafircin su ba Allah ya ce kowa ya tahi shi na yi maku su kuma suka ce to wannan ya fi ai ta yi yawa shekara 20 da wani abu mana cutar da bawan Allah nan kuma yau ya ce ya yi mu mai guje gari suka ce a mu shiga addinin shi mana addini irin da yayi wa haka ba a kama mutum da laifi kuma ya samu dama yau makka ta yace za kwace ta gaba daya duk kuma mu shiga addinin sai suka fada kaga an karba addinin su imanin su ya amfani su ko to kenan nan ba ana maganar budin makka bane ana maganar ranar alkiyama kenan واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون كما ذوب ذا saurara musu ba kamar yadda Allah ya ce fafta bayni wa bainahum fatha kai budi tsakani ma'ana kai hukunci tsakani na da su kuma Allah ya ce qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim kace ubangijin mu Allah ta'ala zai hada mu ranar alkiyama sa'an ne hukunci tsakanin mu da gaskiya Allah ta'ala shine mai yawan hukunci mai yawan kawo ƙarshen duk wata matsala tsakanin bayi kuma Allah ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid suka nemi a kawo hukunci na ƙarshe tsakanin su Allah ya ce duk wani mai taurin kai mai tsaurin kai ya tabiye asara Allah ya kiyaye sai Allah subhanahu wataala ya ce fa'aridu anhum to ka kauda kai daga barin su ka karbi da su kawai wantazir kuma ka saurara ma'ana ka kawo da kai daga mushrikai ka isar masa da sakon Allah subhanahu wata'ala wanda ya saukar da shi zuwa gare ka kamar yadda Allah ta ce tabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikeen Allah mai girma da daukaka ya ce ka ba abin da aka yi wahayin shi zuwa gare ka babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah to ka kau da kanka daga mushrikai baya ka yi haƙuri ka daure akan abubuwan da suke gaya ma marar daɗi akan cutar wanda suke ma ka yi haƙuri kake da cin nasara ba a rida anhu wantazir kuma ka saurara musu innahum muntazirun lalle su ma masu saurare ne ka saurara abin da zai sauka gare su na ya azaban Allah da fushin Allah subhanahu wataala da kawo ƙarshen su su ma jira suke ƙarshen ka yazo su ma jira suke Allah ya maka wani abu mara daɗi da kai da su kowa ya saurara kamar yadda Allah ya ce am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manu qul tarabbasu fa inni ma'akum min al mutarabbisin wata ya Allah ya ce wantazir innahum muntazirun wantaziru inna muntaziruna ku jira mu ma masu jira ne amma da sallallahu alaihi wasallam ya san kan gaskiya yake to saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarci annabi alaihi salatu wassalam da cewa ya kauda kai daga barin su ya bar sauraron su ya bar tsayawa yana cici kuce da su ya ci gaba da karatu to kuma haka ake so wani wanda ya tare gaban ka tsali shi kawai yakin ka kawai domin kace duk wanda ya tare gaban ka sai ka tsaya ka yi magana ka caccike shi sannan ka wuce to ka ka ka tuni makanka aiki wallahi kamar kare ne ka ce duk ran da ya ma hamshi kare galiban shi kawai ka ita hamshi da haukan shi in ka zo ba ruwan ya da kai dama hada yake nema da kai an koko ya tabinka kamar za a ce zanka da ka motsa ne shi kamar maciji ne kamar maciji ne shi gani yake kamar rayuwar shi kake nema yasa kare kan shi ne yake yi duk wata halitta da ka sani mai muguwa muguntarta tana tashi ne yayin da aka kawo maciji ba zuwa ya sare ka zai zo wurin ka ya tsaye da ka motsa to sai dimin shi kana ba haka kunawa da kaga ta tana sarin ka ba wai sarin ka take ba haka nan motsin ka ne ba za ka za ka kunawa ta yi mata shekaru ma cikin dakin ka ba ana ta harkar gabanta radda ka dan sa hannun ka wurin sai ta dimin ka mota ne za ka sai ka ma haka ko zumuwa haka ne ko zumuwa haka take wadan zumuwa haka sai gani suke kane su ne ka kama su kawai ke da sojoji sai su na hoka a ta saranka wata rana mun yi aiki mun yi aiki mun kare kawai na na shiga wani mangwara haka yin dan huta shi wurin sai haɓa ya na hito da gudu wallahi tuntuni ma ina shiga kawai kayan in jiyo kawai nan an sadi na ijiya ta sai da ta yi haka kada na ruga da gudu likita ba ruwansu kawai su dibi suke tashi goni ka kama su to haka rayuwa take idan wanda ya mahamshi kyale shi kawai shaidanci ne ba aikin kwarai ba ne duk wanda ya mahamshi shaidanci yake so ku yi kai ma kamai ku tsaya nan ku lalace mawaƙi ya ce lau kullu kalbin awa alƙamtahu hajaran la asbaha takru mithqalan bi dinari ya jira kowane kare ma hamshi karo ki duci ka je shi ya ce to da da duwatsu sun koma suna da tsada ba sai an koma ana yanko wani duwatsu wannan sai da ba ba ka dan kare ya ma hamshi kyale shi kawai in dai baka je tsoro ba ko mun haukan shi ko mun faɗa shi in dai ba irin karen zangai bane wanda dama bakin ke mai ciwo yana nemo wanda za ya ciza ba in dai kare ne mafaɗaci kawai ta wurin shi kawai ce amma an kace ka dan maida shi din nan to sai ta suma kuma ka san kowa da irin abin nan shi wani ba ya hakuri ta mai haushi inda ba sanda gari ka ba ba ka ya faɗa da shi shi gaba da ganin ganin ka yake ga kanan jan nama ko ina jajawar kake kuma kaga su kawai cizaye sai haka suke kallon mu ba tsirara suke kallon munawa ne ga yanan amma muke zuwa muna karrama su muna muna ba mu kan wahala game da su a ce naman da za a ba sai an soya musu ko sai an ji an so musu kasashe wani kullum sai ya soma abin nan karnukan shi kashi ko zabi guda biyar kullum ciccira in kakawa musu ɗanyi ba su ci ta ji a so musu kawar dace a daddace ke ta zuwa aji masu kawai in ba haka dan yi ba su ci aji dan adam yana yana neman wanda ya ga gari an zo ana ta daddaka ma kare nama kuma har sai an ba shi gasashe ko soyayye Allah ya kiyaye suratul sajda ta kare sai suratul luqman بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصنع الله تعالى مياه الرحمة مياه وانتنقي alif lamim alif lamim ita muka fara suratul sajda da ita ita ma alif lamim ce haka ne ko Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da alif lam mim tilka Allah ta'ala yace wadancan ayatul kitabil hakim ayoyin littafi ne wanda yake cike da hikima ba ce ba hadihi ba wannan tare da cewa ga sunan gaban mu amma sai aka yi ishara bil ba'id aka yi ishara da wanda yake nesa aka ce tilka waɗancan kasan tilka ishara ce ila ba'idin ya zuwa wanda yake nesa kamar daga nan zuwa abin nan inda kake gani daga nan ka ce ga can ko kuma ƙurani ga yanan gaban mu me yasa Allah ta'ala ya haka bai ce hadihi ba ko zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin bai ce ba wancan littafin Allah ya ce Allah bai ce hadal kitabu ba me yasa wai sani ha wai sani ba da amsa me yasa Allah yake cewa tilka qasimim tilka ayatul kitabil mubin qasim tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin me yasa Allah yake faɗin haka Allah ta'ala yana faɗin haka ne saboda cewa ƙur'ani mai dogon zango ne ba nan ba ba kai ba wurin ka ya tahi har tashin alkiyama sai sa Allah ce tilka kaga waɗancan ayoyi za su je nesa ba shi yace mahadi mai dogon zamani to ƙur'ani shine mai dogon zamani wanda yana dacewa da duk wani zamani da ya tardu ya undira kun bihi wa man balag gudan alkur'ani shirya ne shirya ne daga bata duk wanda ya rike alkur'ani ya shiryu wa rahmatan sanan alkur'ani kuma rahma ce kuma yadda Allah ya ce wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara Qur'ani shirya ne yana shiryar da mutum inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam kuma Qur'ani rahma ne lil muhsinina ga mutanen da suke masu kyautatawa su wane ne masu kyautatawa Allah ya ce alladina yuqimuna as-salah sune waɗanda suke tsayar da sallah ba yusalluna ba yuqimuna as-salata suna tsayar da sallah ma'ana suna dagewa akan ta ba su yin wata sallah su bar wata ko ba su yanke ma sallah su yi hutunta sai wani lokaci a sun dage ina ga babu wani aiki ba a rayuwarsu mai muhimmanci kamar sallah sannan kuma suna tsayar da ita da sharaɗanta da ka'idodinta da duk yadda aka ce a yi ta wayo tuna zakata sannan kuma suna bayar da zakka zakka jama'a tsarin addinin musulunci ba sai azumi yake bada ta ba zakka kowane ɗan kasuwa wanda kuɗin ya suka kai zakka daidai lokacin da kuɗin shi suka shekara mutane da yawa suna aje dukiyarsu sai azumi su hiddo wani war haka zakkar shi ta kai wata uku amma sai yanzu ba bada ta to ba daidai bane shi wata azumi ba watan zakka bane sai in Allah ya sa cikin shi ne dukiyarka ta shekara kana juyawa sai ka hidda wani yanzu ma dukiyar shi ta zakka ta shi ta yi wata biyar amma ya aje sai yanzu saboda ni ya je tsuntsu bida yawwa in ya baka yanzu kaga shi kenan amma ya baka nan da wata biyar kuma nan bayan wata biyar ka dawo ka mai tsaiko gida sai baka da haci baka da shinkawa to kaga sai ya tattara maka diya baka yanzu da wannan wayan baya da kyau rishin wayo ne me shi sai ya rena sai ya rena kan shirana alkiyama ka ba mutane hakkin su can wurin yanzu nan kyautatawa ce cikin azumi in akwai dama in ba dama kawai shi kenan kowa ya hakura ina lahin wanda ya dauki zakka shi ya baka ko ka dawo ce ma haka shi ma kudin cinta sa yake yi wa yutuna zakata suna bada zakka wa hum bil akhirati kuma su game da ranar lahira hum yuqinuna suna da tabbas cewa lalle in an mutu za a tashi alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un waɗanda suka tabbatar da cewa lalle za su gamu da Allah malicinsu kuma lalle su masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ulaika ala hudan min rabbihim Allah yace waɗannan sun tabbata akan wata shari'a daga Allah malicinsu wanda yake tsaye da sallah ya ba da zakka ya sakangarce da ranar lahira to wannan ya tabbata shiryayye ne shi wa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya ce waɗannan kuma su ne masu rabauta duniya da lahira a duniya su suke rabauta da sun san Allah suna bauta mashi su suke rabauta da ingantacciyar rayuwa saboda suna ibada suna da Allah da suka yarda da shi sannan ranar lahira kuma su ne waɗanda za su samun sakamako kyakkyawa na aljanna Allah ta'ala ya sanya mu a cikin su Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci akwai wani bawan Allah jiya da aka gaya mani a an mai haihuwa ba ya da komi bawan Allah jiya an gaya mana nan wurin malam Ahmad ya gaya mani to sai na wance sai bayan na je gida na tuna shine aka ce ana neman taimako a wanda yake da abin taimakawa taimaka mashi an mai haihuwa ba ya da komi komi baya da ko ko dan hatsi na tiya ɗaya da za a yi kunu baya da kuma kun san ba wai sakaci bane ba wani yi bane ba sake bane kamar mutane yanayi ne kowa yana iya tardawa abin da kake ganin karina kana ganin sai kai mamaki ya zo wata tara wata tara matarka da juna biyu eh wata tara nan ya ke yin su kullum to me yake samu kai ka san dai mutum in yana samu abin da za a biya kullum ba abin da zai hana shi a shi to saboda haka a taimaka Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya biya kowa duk wanda abin yake da abin taimako ya taimaka ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم نرقون كدكا مطلولهم الله كمنا ما قرن سيا الله الله كباب لا فيها لابن لا فيها ذات سيا الله وانا عزمي لذام كيوان أوكو الله كسام كيش لا فيها الله كسام يش ليد يا الله الله كغافر تامنا كمنا رحمة يا الله الله كإنت مدك وشا يا الله الله كقارا من البركة كقارا من رحمك يا الله مرس لا هي الله كباس لا هي لا هي الله كارا مسلا tarayya marigaya Allah ka ji kansu da rahma da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka samu kari da duniya lahiya Allah ka ji kan magabatan mu gaba da ya Allah Allah ka sa kwance su hutawa ce ya Allah Allah ka baka san mu lahiya da zaman lahiya da kwance hankali Allah ka shirya mana yan ta'addan mu gaba da ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah manyan mu Allah ka kare tabbatar da su akan shirya ka ya Allah Allah ka tabbatar da su akan addinin ka ya Allah Allah ka ka babu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka mana maganin yunwa da talauci ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka mana buri na alkhairi ya Allah Allah ka mana buri na alkhairi ya Allah Allah ka mana buri na alkhairi ya Allah Allah ka kawo mana karshen zaman banzar da ya mana yawa ya Allah da zaman kashe wando da ya mana yawa Allah kawo karshen su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين